بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة بيغا وتن بالقعدة shekara ta biyu ga watan zulhijja ko shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da saba'in daidai za mu tashi darasi na ɗari da saba'in da ɗaya hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari da uku za mu tashi a cikin kitabul hudud a taku nuskar wata jaji na ɗari uku da arba'in malik yace hadisi na ɗari da dubu ɗaya da ɗari da uku an abi hurairah radiyallahu anhu wa zaid bin khalid ad-duhani an farko daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda da shi da zaid dan khalid ad-duhani qala su biyun nan suka ce جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم wani mutum ya zo gura annabi kira da aminci Allah ta tabbata gare shi fa qala sai yace an shuduka Allah abinda wannan magiya ce ai uqimu alayka billah ina ne ma rantsuwa da Allah ina ne ma rantsuwa da Allah cewa illa qadaita bainana bi kitabillah cewa wato ina da maka magiya ina da ma rantsuwa da Allah da magiya lallai kai hukuncin kai hukunci a tsakanin mu da littafin Allah baka ma hakmu sai abokin rigima ta tsaye miki afsaha minhu wa kana afsaha minhu ya bu wannan sai da ya fara magana wanda ya zo yana cin alwashi cewa ya rantse da Allah ko kuma ina mai haɗa ka da Allah ka yi hukunci a tsakanin mu rigima suke biyu amma sun zo gurin annabi da yin musu hukunci sai kuke da wannan kalmomi cewa babu abin da za ka yi mana hukunci da shi in ba littafin Allah ba to ɗayan da suka zo abokin rigima ta su ce ya bi shi fahimta wa kana fahimta ya bi shi fahimta fa kana sai ce sadaka yayi gaskiya ikti baina na bi kitabillah kai hukunci a tsakanin mu da littafin Allah in ka duba ladabin kalmar cewa wancan na farko cewa ina ne ba rantsuwa da Allah ba abin da za ka yi hukunci da shi a tsakanin mun ba littafin Allah ba kamar mutum ne ya zo ce ba ina da matsala amma karka take kai mu hukunci da kaza sai kaza yana yi wa annabi alaihi salatu wassalam kalmomi irin wannan to ɗayan da yake shi ya fi shi iya magana sai yace ikti bayna na bi kitabillah ya rasulullah muna da matsala amma ya mana hukunci da littafin Allah tsarin kalmar magana da ya faɗa ta fito wancan ladabi ai mana hukunci da littafin Allah wa'adan li ya rasulullah ka ba ni izini ya ma'aikin Allah wa'adan li ba ni izini ka za a ta wajen yin magana sai da ya nemi izini a ba shi izini na wajen yin magana فقال النبي صلى الله عليه وسلم kun gane na jin yanzu bayan ya faɗi wannan kuma sai ya rasulullah ina neman izini a ba da dama wato ya gabatar da kansa shi za ka ce wa kana fa minhu ya ku wancan fahimta yanzu kuma da yake ba shi izini dan yayi wato tambayar da ko kuma ya gabatar da korafinsa فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi ya ce kun to yi magana yanzu an ba shi dama ya faɗa abin da yake so ya faɗa فقال سيدي إن ابني كان عتيبا في أهل هذا حقيقة أنا kana asiba na ajiran ya kasance kwadago yake wa iyalin wayannan wato lebura ne a gidan wayannan ma'aikaci ne a gidan an gane ko boyi boyi ko to a gidansu yake aiki ba zana bi ba ake da ya samu dama sai ya zana da matan gida shi wannan dan aikin ya ce kwabta daitu min hudu bi ati jatin ni inda yaro na ne sai na yi fanshe shi na je na kai musu a bakatun wannan zina da ya zaba ta gidan sai na kai musu awaki guda ɗari wa khadimi da bawa a matsayin compensation na wannan abin da yi wa inni da an tura jin rijalan min ahli ilmi amma duk da haka na tambayi mazaje daga ma'abota ilimi akan wannan abin da na yi daidai ne cewa yaro na ya je yayi zina da masu gidan amma na ba ta akuya dari da ba baiwa ko bawa guda daya fa akbaru ni sai ta bani labari cewa anna alabni jadda ni atin wa tagriba ani ina a wannan hukuncin da kai ne ba dan ka za a yi masa dan ka yi wannan boye boye za a yi maka bulala dari wa tagriba ani da nan za a ba ku da shekara daya shine abin da ake kira gidan gyara halihu yawwa za ka yi gidan gyaran hali ya shekara wa anna ala ra'ati hadha rajul shi kuma matan wannan abokin rigiman naka shi kuma zai bai da zaɓe me za saboda tana da aure shi kuma wannan yaro ne bai da aure to bari ku fakala ce ce wallazi nafsi biyadi annabi alaihi salatu wassalam nan take ne ce na rantse da wanda rai da yake hannunsa la aqdiyanna bainakuma fi kitabillah zan yi hukunci lallai zan yi hukunci a tsakanin ku da littafin Allah da ba shi na biyu ya roƙa ku na farkon ba haka yake ni amma bai iya magana ba sai ce albiyatu wal qadimu raddun alayka albiyatu me yake nufi da wannan wannan wal qadimu raddun alayka awakin nan guda ɗaya da wannan bawan da ka kawo raddun alaika duk ai mardudu dawo ba da tura ne faɗa da yake wanda ji na fi biye ni na rantsi da wanda rai na yake hannun nan ne ko a wa alabnika jaddu bi ajin danka awakin ka guda da shi ka rike kayan ka bawa ma da ka kawo ka rike amma danka za a yi maka bulala ɗari wanda gribu amin kuma za a ba kun jaddin shi shekara ɗaya gidan gyaran hali kuma shekara ɗaya ba ba irin ta nan ba da ake cewa mun shekara ɗaya wata tare a wata takwas ko to shekara guda ake nufi sir eh in ka ga ya samu rage to na wata wata yin wata yin muka zane ne kun talatin ne ishirin da tara yawwa amma ba da can ko kuma kiryan kwanaki aka yi kawai amma ba da can wata shekara ɗaya a wata takwas ba littafin boko ake ba yace wa ya ulayki ya kai ulan kunai shine ibn zahab al-aslan an gane yana cikin mutanen sham ya kai ulai tasiri ne na anas anas yanzu za a iya ce kunai ko ka sami dan duka sawa ɗaya anas ɗaya kunai da yi kamar yadda ake sa hasan da hutai shine to shi ma anas da kunai Uhudu على امرأة هذا kai sammako ka tafi gurin matar wannan ɗaya kenan wanda yake wanda ya ɗauko aikin ko yawwa fasalha ka yi sammako gobe ka je ka tambaye ta bai ne ashara ba in dai confession cewa ta ikirafi ta tabbatar farjumaha to ka je da ita ba a tara yana zuwa da ya same ta ba ƙarya ita ce haka ake fara jama'a sai jide ta shi ke shi ne abin da zai baka mamaki kamar yadda muke biya a matsalolin tauhidi za ga kafirin da mun sha ba da wannan misali idan yana cikin matsala wahala dai wahala gurin Allah yake koma amma musulmin yanzu in kuma dai kuma zai tafi gurin boka ba haka Allah ya faɗa ba Qur'ani wala in sa'alta man khalaqa as-samawati wal arda la yufida lakimu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din falamma najahum ila al-bayt idza hum yushrikun in suka hau cikin ruwa zai ba da tambal-tambal zai kibi suka ga mutuwa za su Allah kaɗai ake kira in an shiga musiba su Allah kawai ke kira amma musulmin yanzu yana zuwa masallaci a sallah biyar da shi idan ya shiga musiba zai tafi gurin malam gobe da shi shi ne abin da yake kullum ba da mamaki in na kalli wannan tauhidin na eh zai iya yi kwarai kuwa sannan wasu wale suka ce ba da jama'a dai dai bai ta saboda shi aka ba umarni zai gayyato wasu amma dai karkashin da shine mai jiban kamar yadda yanzu idan aka ga mutum zamani shugaba ne ko mutum na wani jiya ce wane ne ya kake ki ko yawwa to shi ne bai da jama'a shi kadai zai ke jibe ta kuma za a iya jibe ta cikin jama'a kawai ji abin da ake bukata a tabbatar ta ta dinka lahira Allah ya kiyaye to kaga wannan hadisin yadda ya nuna ma cewa a kudi ke zai ma waji ga gidan babu rajimul yahudi babu da yake magana akan jibi yahudawa amma kafin mu zo a nan za mu koyi abubuwa uku ko hudu a karkashin hadisi na farko yana nuna ma irin jafa'i wauta irin da ɗan kauye wannan da ya zo yana gaya annabi wata irin magana kauye shi ne a hatta ba dukkin a maganganun da ba ta yi tsakuwar kawai kalmomin duk da tsaro sakin je ai ya kamata ya gane yanzu da da annabi yake magana shi za har yanzu in ka zaka iya sakin baki a jalibin annabi to ba kawai ne wajen mu ko da gaskiya ka faɗa a kalmar tana buƙatar sai danganta annabi to a zaɓi kalmomi yawwa shi ne daidai a zaɓi kalmomi na manta ayat da muka ji a tafsirin mu na shekaran jiya da da take da ma'ana da irin wannan cewa za ku ga in wani ne za ka ga yara ka ce za a jami to ba za a amma da yake ta hanya ba annabi alaihi salatu wasalam wata kalma wani ta kalmar daban muka faɗa saboda sai ka rika takatin san da abin da ya shafi annabi alaihi salatu wasalam to shi da abu na farko saboda kaga ba ruwan da ladabi ko ne irin kalma a sahabi da na wani ya nuna kyakkyawar dabi'a ta annabi alaihi salatu wasallam eh irin yadda yake da hakuri da juriya ya fi kowa amma ya juri da wannan kalmar da ya gaya ba sana hadisin ya bayani akan haddi na mazinaci mai aure da wanda bai da aure hadisin ya fito mana da wannan karara sannan baya halatta a karɓi wani abu na cin hanci don a kauda hukuncin Allah. Kare kuwa. Kaga wannan abu da aka kawo ai ba shi ne hukuncin ba, wanda ya kai awaki ɗari da bawa guda ɗaya ai ba da yawa. Amma annabi ya ce ku rike kayan hukuncin Allah ga yake. Domin karɓar irin wanda yana ce akulu amwalin nasi bil batil in ka karɓi irin wannan dukiya. Sannan abu na ƙarshe a je haji ana zuwa gawa al-imamu al-azam shugaba na kololuwar jinsi haji ba mutan gari ba hadisin ya nuna mana babu rajul yahud babu da yake magana akan jefe ga yahudi ahlul kitab sannan ahlul zimma an gane ko da kafiran amana izina lokacin da suka yi zina na eh ko jiya na ga wani barawo da aka biyu sai da wasu suka kwace ya saboda in an basu matasan nan kashin jira irin wannan ne idan da a ce da akwai hukuma ta gaske wadda take ɗaukan mataki in aka kama matasan da suke zafin hannu ta kashe mataki to ba za ta yi su ba shi ne ka'ida domin hukuncin ba a hannun da yake ba a ƙarshen ƙarshen littafin malawajin an biya wannan ka'idodin yawa ba ka ɗaukan doka a hannu shi zai da ya bayani dalla dalla in ka ɗau doka a hannu to akwai hukunci a kansa to da haka ba kai ne da hukunci ba alƙali yana nan shi zai yanke hukunci gwamna yana nan shugaba dai kawai shi zai yanke hukunci amma ba individual ba aka ce mutane ne daban-daban kowa zai to za a rike mutane gari a ta kashe jama'a da an kashe wani zai ce kaza ya yi yi sa ba bar hukuncin a hannun mutane da ke kuba عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر يقول يهود تقول أن الأخيرة لا من الله تبدا عليه فذكروا له كيف عم بدامة أن رجلا منهم wani mutum daga cikin su wa mar'atan da wata mata zana ya sun yi zina fa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi alaihi wasallam yake da su ma tajiduna fit tawrat to me kuka samu me a taura da shi littafin kula a taura ne yake wanda wanda yi zira akan da ya huji inda shi ne littafin shi sha'anin rajini akan sha'anin jiba faƙarin da suka ce nafdaquhu wa yujladu a mu abin da muka samu duk wanda aka samu yayin zira kunya ta ji za a yi kawai a yi mabulala shi ne a sa a tsoro shi a kan jaki a shiga kasuwa a samu kuɗin gawayi a fuska ko wani ɗan benci a jawo da shi a kunya ta ji zamna a mabulala a sake shi suka ce shi ne a saura shi ne na zaɓuhun za mu kunya ta su wai jila juna a yi musu bulala wa kala abdullahi bin salam abdullahi bin salam kuma malami ne na yahudawa sai ya musulunta hadisi ne na a saura mutum ya zo ya ce bayan akwai aya a cikin alkurani sura kaza kai kuma hadisi ne ka ba a karya kusa da gida sai ka ce wannan ayar babu ita babu ita kwata kwata akwai ta mantuwa ɗauko a gudu ba a karya kusa da gida kana cewa akwai da suratul kaza sai mu hudu tafta ta kaza su aya ta kaza sai a duba a gani haka ne Abdullahi bin Salam yace kadabtu ƙarya kuke inna fi harajin a taura ne daga ciki akwai jiba in dai a cikin a taura ne yake akwai jiba ba a tauri taura ki ba rage ruwa sai aka zo da a taura aka buɗe ba za a hadu ya da ruwa ala ayatin rajin sai ɗaya daga cikin ya tsora hannunsa a kan ayar jiba ya rage da hannunsa wani ɗan duniya daban bakara ba qablaha wa ma ba'daha sai biya ayat bayan da ta gaba ita ka tsallake ta ko ko lil musallin iya wannan kawai sai karanto ba sai ka ce to ai sai ka biya ta gaba wani kirantawa yana karantawa karam kiristoci a cikin yace ba ku da qur'anin da ma ko lil musallin aka ce to da aka yin sallan ma azawa za a yi muku da ita kare sai ka ce to ai zai biya ba ta gaba to dai ce fa kana da wa Abdullahi bin Salam sai Abdullahi bin Salam ya ce da shi in fa ya dai ka dauki hannayenka dauki hannunka Allah rabba za ka yi wannan yana zaune gangara dauke barba a yi da guje dauke hannunsa sai da biya ayatul rajuli yana daukewa sai ga ayati ba ita ya rubi فقالوا جزك في صدق يا محمد فيها آية الرجل يا إيجت يا يا النبي الله لله أبو آية الرجل فأمر به ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسي ما النبي يتي أتقول رسول أجي أجي أجي وما عند جايكو أن اليهود يواتو رجل اليهود ليس اليهود أغادني أنجاوا قال عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر يتي ورأيت الرجل يجنبه alal mar'ati yace sai da naga wannan shi dadira yana kwanciya akan matar yana lullube ta da cikin sa yaqiha al-hijara yana tare mata abu doyayya yana tare mata dutsen da ake wurga mata shi ya gomma sai ya mutu lalle an dade ana ana eh wai ana je shi ma ba jifan sa ake amma ya je yana kare ka Allah ya umar yace na gani da ido na yana ana jefa muku dutse amma ya je ka a wannan soyayya da karfi take eh za a lahira eh za ba su lahira amma wai kare shi sai yake bara mutuwa kabun lallai da dani clothing ya ai lallai kuwa haka ka ga duk fa lahira za su kuma gaba ɗaya za ku tafi ne a zuwan kun saba wa Allah amma yanzu kare shi Allah ya kyauta. To kaga wannan hadisin yana nuna abu da ne wajen fin jebe zilli kafirin amana an gani wajibi ne a tsayin musu da hukunci. Sannan imamu Ahmad da imamu Shafi cewa ake aure babu garantin cewa auren sai ya zama na musulunci ga wanda ya jira wani zai iya zuwa ya ce ai kaga wanda auren gaba ɗaya ba ma aure ba ne domin wataƙila a coci aka yi ko kuma da kaza da magudanci idan mutane suka musulunci yanzu wanda suke ba musulmi ba su yi mata da miji ana sake ɗora musu aure auren su ya yi faran da yayi kawai shi annabi islam ya jigo ba kabula yawa domin musulunci yana goge duk abin da yake kafin sa to haka shi ma aure duk koda da magunin ya ga in dai a sunan sa aure al'adar to ji ba ba ba dai an ja ga wannan gawar din ba an ja da kasa an an da injilus ne an yi abin da za a an gaba yawwa ko kuma zai da wannan dai an kiɗa an yi rawa an ga an ci to zance ya tsari al'adar su a kirkin da aka ake daura aure ke to wajen wajen wai ake gaya min al'adar muna tattauna muna karatu da wasu mata ran juma'a nan muka tattauna muka ji wani hadisi sai wasu su ce ma ko waɗanda ai al'adar idan za a yi aure sai an kawo matar an ajiye ta sai an zane ta bayan da an mata rudu-rudu an gaba ta motsa ba to sannan za a aura wa angon ita za a daka shi wa ruwansa wai idan dai wannan to ba ta sannan za a shirya haka wani da na gaba guda biyu da na da na ɗaya na sama da kasa guda hudu kenan in ba ta motsa ba to wannan jaruma ce shi kenan in ba ta motsa to ba za a daura auren ba duk bulalar nan da aka yi mata bulala ko ɗari da za a yi mata gaba ɗaya ta mata rudu rudu a baya shi ne nake to ko ma dan fara da abin suke na yau wato ka ji ba ba za ta jure dukan mutu ba sannan kuma ba za ta jure sauko wannan jamin doya da ake saukowa daga gona kilomita biyar tana kan ai ba ɗan ne da irin matan ba wuce wallahi za ka iya kawo kayan da zai ka ajiye a nan tana kwanci ko kai magana ce ma wai ta ne wai ta ce ta gaji ba kai ba da ka dawo sun za ka kake ba zai yanzu ka dawo wai ta gaji an yi na yawan gaya musu wallahi gudun suke shi Allah gudun suke shi kukan daɗi suke wannan shi to sannan hadisin yana nuni a kan cewa shari'ar mu za ta yi hukunci a kan kowace irin shari'a kowace irin shari'a a taura kake amfani da shi to shari'ar musulunci za ta zama na ta alaiha injila ne shari'ar musulunci na ta ta alaiha domin kowa ya san da yahudi canja saurin canja abu yanzu yanzu zai canja a taurar da annabi musa ya zo da ita gaba ɗaya sai da aka samu distortion sosai editions ne daban-daban an abdullahi bin abi aufa radiyallahu anhu mun biya wannan abdullahi bin abi aufa an shaybani wannan sulaiman bin abi sulaiman a shaybani ke nan sunan sa fairu fairu wasu na cewa da shi abu hakan hakan sai hakan ko fairu ko hakan algunya ta shine abu hakan shaybani al-kufi maulani na banu shaiban ibnu sa'laba imam ahmad bin hanbal yana cikin hadisan da suke kayyade da shi yana hadisan abu ishaq al-shaybani suna kayyade da shi yana cikin manyan manyan ɗaliban imamu shafi wannan malamin hadisi ya rasa shekara ta ɗari da talatin da takwas bayan hijira to me yake hali yake da asu abdullahi bin abi aufa abu da haka ke ba yace na tambaya abdullahi bin abi aufa hal rajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi annabi ya taba jejewa qala na'am yace kwarai kuwa ya jeje kullu dai ne kawai da suratul nuri an ba'du kafin suratul nuri ta sauka ko bayan suratul nuri ta sauka kada yake la adal yake wannan kuma ba sani ba ko yadda ake kawai dan sani ba ne ba wani abu a ciki ba abin da kare ke ba nisbu ne da haka imamu maliki amma tambaya arba'in da shida bai fi guda shida ya mutu ba aka ce aka ce kai ne imamu kaza kaza ya ce ni kuma duk baka san me yake ban sani ba ka koma ka ga yan garin ka ce ka tambaye ni na ce ban sani ba sai ne ba yana ra'ayi ba malik din da ba ba abin da aka rage masa yawa duk da cewa kamar yadda muka faɗa a baya cewa ba sharadi ba ne malaman da suke cewa kama wannan mutum ɗayan da aka yi magana don ya samu sauki sauki na daidai shi ne ya rufe a yi ma rami na kai ramin ka gama ce gudu ba akwai wannan ramin ana iya yi an gane ko suka ce sai a yi rami jiragi ɗaya yau jiragi guda yanzu matashi yanzu ba sun zabo kafa su yi cire tafiya wasa ba wata aka suka ce haka za a yi wasu kuma suka ce a'a bayan an yi wannan ya ɗaure shi za a yi na ka ɗaure shi kame da waje kuma guduwa ya kafin ya kai inda zai kai ka bi shi kana taimar roƙi Allah ya kiyaye an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulun qala nabi sallallahu alaihi wasallam idza zanat al abad annabi kira da Allah Allah ya bata gari shi yace idan baiwa ta yi zina bata bayyana zinaha zinarta ta fito a fili wala ya jilijaha wala ya sarri ai mata bulala amma kada a bakuntar da ita wasu kuma suka ce a'a wala ya sarri shi ne ai la yi wa fiqha kada ka muna na mata wala yi wa ayiraha bizina kada ka rika ara wa mutane mazina ta aranta kamar yadda Allah ya saukar da aya cikin suratul nur ولا تكرهوا فتياتكم على الجزاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا كذا waye shugaban munafikan na aira da bayi da yake tilas ta musu zuwa zina ya sunan zama ibn ubayy bin salul akan sa ayatu sauka Allah ya kada ku rika tilas dawa bayi da suke karkashin ku ne zuwa zina ta mu muku kuɗi kawai duk da baiwa ce karkashin da zai tura ta zina ta samu kuɗin ta kama to shi ne yake abin da ake nufi wala yusalli ai la yuwaddiha kada kuma bayan an bulala kuma ya bita da mutunawa thumma in zanat fal yajlidha ko fal yajlidha wala yusalli in ta ƙara yin zina ya mata bulala kada ya mulala mata ya tsuna mata thumma in zanat salika in ta ƙara zina karo na uku fal yajlidha kawai ya tsine ka walau bi hablin min ta'ala ko da da filin gashi ne abin nufi ya daidaita a wulakance domin ko ka zuwa ka zuwa na duba za ga ai dabbar da tafi kyau ta fi daraja ko domin aka ji bangaren da mai tsaikumi da magulmaci a cikin bayi za ga sun fara domin ka zo za a gaya ma a ce kaga wannan munafiki ne kana so sai sun gaya ma ba koyi koyi wannan mazinaciya ce kana so za a gaya ma shi ne imamu zahabi ya kawo wani mai annani ne a cikin alkabair ba da wani ya je ya yake mata wannan yake shi wannan yake so yake ba mai biyar wai yake mata wannan yake so yake su ba ruwan su zance wai kuɗi zan samu a siya a sauri a rabu da wayar ka batirin baya yake tashi ke sauri ka rabu da ita shi yake mata wannan ba wannan bara da gani sai kuɗi yake aka kawo ni yake shi haka yake so yake so shi kenan kawo kaza a wulakance sai ana sai da bayan naira ɗari ɗari a ce kawo naira ɗari to kawo naira ɗari to suka ce ya ce kuwa ai da ya kulla ma wani sai gumi ya ce ya gaya wa wata nan sai da ya gaya wato zauna a gidan ya zama jiki kawai to da nan sai ya je ya gaya wa mata ya ce ya ce da ita mai gidan ki ba aure zai kara hankali ya dace ya ce wata ka ki wata daga hankali zan tafi miki da dabar ya ji da ya zo shi ka mata ƙarya ya ce an ce kawai abin da ake so ki yanku zaki ke mu ta kaɗan ake so yana ba ki ke ki kaɗan ki kawo da shi za a kulla mu ita mace kuma akan bukatar ta ita tana tsoron canjin su ku bukatar ce wata zuwa ko ka dangane da ta shirya za ta yi wannan abin ran da za ta yi kafin ya dawo ya shirya shi ita yadda kake kyautata mu a gidanka ba zan bari a cutar da kai ba na ji wa kawai ta zo ga abin da take mata ta ce da ita in ta kwanta za ta yanka haka aka yi shi ya goyi da ya zo sai ya bacin zomo ya yi fakare ta ɗauka bacci yake tana zuwa da wuka rasa hanci yana karfe wuka da ya nike ce gurma mutum sai wannan annabimin da ya ga ta mutu da shi aka yi wannan ya sauri ya taimaka masa suka binne ta sai gudu dan ki matar da ya je ga wanda yake ya ce wallahi kai ke ke ya ce kuro da da mun kura wannan annabimin zai da hada yaki tsakanin kabilar ango da ta amarya an yi shekaru ana yaki illa annabimin kaga ai an gaya masa yadda to shi za ka je da mota ga matsalar da take da idan kana zo kudin ya albarka ka wada matsalar da baka lafi karkari ka dage akan haka kake so ka je in ya ga dama ya je amma ya zo ya bari shi kenan to sai ka ga kudin ya albarka amma kai wa wani riba riba kamar yadda ake yi za ka wani sai ya cire biskit ko kuke jawa da yanzu sai ya cire biskit din da waye na ciki sai ya jeba wani indomi ko to kaga wannan abubuwan suna faɗa ba su mota haka suna faɗa abu ne mai daraja a jikin mota da sauran ko kawai shi ne yan rediyo ya maka da banko abubuwa dai masu daraja wanda waɗanda sai ka zo ka tarar babu su dole kai bayani cewa ga yadda mota ta ce ba ta da matsala mota ta ba ta da matsala gaskiya sai kai bayani walau bi hamli ko da da ilin ga wato igiya ne guda ɗaya mun ji harin na gashi shine kabo ko da da jira ne ko da yi na jira ne ɗaya ne a jire ta a wulakan tadi kawai ake ne فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة فعلينا نصف ما على المحسنات من العذاب ذلك لمن خشي العاقبة منكم. هذا wannan abin da ya nuna mana hadisin shine da baiwa da bawa sun suka yi zina ko suna da aure ko ba su da shi ne za a mutu bulala su ba da sanji ba da aya na kawo da bai za ku finna bayan a taina bi ba idan suka katambu suka zama masu aure bayan a taina bi ba ne jaddi sai bai wa katai zina kuma tana da aure ko ta taba aure fa alayhi na nisfu ma ala al-mutarafi min al-azab ya yi musu rabin abin da aka yi wa katangar gula azaba ka ga bulala sai sai ne in ba su da aure bulala a ko ko maimakon da ita idan ko suna da aure ba shi ne wani wata ramuna karatu ne wajen a zumar da ita shi ne rabin kisa na ce su wannan karatun da aka a zumar da ita ta yaya in ta zarce ba shi ne a yi saboda haka shi ta shari'a ta ce gaba ɗaya bulala za a yi ba ba zumar ba alaikum salam shi ba za a yi mata ne ba a ga hukuncin da mun fada in ba bawa ba ne hukuncin da ake wa ƴaƴa shi za a yi ba eh ita ba za a kace ta ba bulala ce kawai amma in ne aure ne kake kira in mai da aure bulala ta ne fare kuwa a bacce ba da kasancewa ta baiwa mana iya kalmar kawai ai ta ce ta to kaga hadisin yana nuna mana halaccin nesanta masu sako shi ta idan ka ga wani yana so ya bata mata ai raba su kake nesanta mu yi sako kamar yadda dan godiyo yake faɗa ne yana ɗaya daga cikin abin da zai taimaka ma wajen ka zauna lafiya ka canza abokan da suke influence ɗinka sai kana so ka gyaru to ka nemi mutane ke idan abokin da zai ja ka karatu zai zama abokinka wanda da ya rinka zai zo ta karfi ma da wasa ba ka so kana tafi kana ce ya daga irin wannan duniya ko kai yawa da bayan library wanda zai ci zai gurin karatu a je a zauna idan haka ba bayan faki ba ta su din da ake ta zuwa garin nan ya zai yana da mota kawai shi ake zai zo ya ka kai wanka ku da baya jin tsadan mai baya jin komai kuka je duk wani kuka da ake da a gurin sai da ake zai kai ka tun da ya ce amma masallaci mai zai kare yana kallo ne ba wuta da kuke ba zai iya jiyo ganin da ya kawo ko in ya zo ba ku huta ya ce muku kore na kuwa ba ku huta ne a nan ko wanda masallaci haka ba za ka ji mutane ai na ga ni yanzu na zo ba da shi wani ya zo zai taka ba mu wani babban masallaci na ce wallahi ba na so haka kawai ku bani da wannan babun ya isa sai dai gama bayanin da zan rage alaji wallahi da lawa wani ya ba saboda barkaci ne gaba sai ka azo akai bayani ai kaza kaza kaza ne sai mutum ga ma gaskiya sai wallahi ba gaskiya ba can inda nake bayani ne Allah gari guda ne wane mutum har ana magana cewa nan gaba za a yi asibiti yanzu kuma ga ajujuwa nan za a yi sama da kasa sai da ya gama bayanin tsaf na ce wallahi ba gaskiya ba a kabbi maintenance duk da cewa kiwon nan tunda suna nan za su yi amma ka ga na koma sai da aka yi da ni sai da aka yi da kuma iya da nan malin da cewa zai iya ba ai ba haka gane zai iya ba sai ba da ke yi aure yanzu mun gani ba ai yanzu muna jirin da zai yi aure tukuna yawwa wata nan idan ba ku kan dan zan Allah sai na yi waya a cikin wanda ya tafi shi kake so bar wani ba ya kula da Allah ba haka zan ba masa a zaura kire ne ake ba shi hadin aiki ne da wallahi aiki ne da mutane za su shiga su fata wannan aiki gaba ɗaya ba ruwan kowa sai dai ku gyara ban ɗakin ya toshe haba Allah ya jawo. Ai da wata nan na zulorin ce sai badan ce kar a nan masallaci a lalle sai da ke yaki. Allah kuwa kawai shi kadai in na zauna a wurin ki zai da ce kar a nan masallaci yace ke yaki. To Allah wa ta'ala wa alaikum salam. Ku zo da haka wannan shi ne. Ana bi wa rayuwa zai Allah wa an gobe shi nan hali. Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila ahli al-amal shi ne ko yawwa lallai a yau kira da an ta Allah tabbata gare shi dan gani an tambaye shi dan gani da baiwa kira da nan wannan kuɗi idan kai da nawa sai aure ba kana ce ki yin da bacci duha in dai da ku gane ka kuma in da bacci duha in da kuma da ku fara zani kuma in da babi'uha wa law bi babi'ah idan ka kowace za ku daidaita ko da da filin gashi ne gashi shi ne yake yin ɗan adam a cikin littafin mu na kalma a zabir ina ku yi na kamun janayi ai mun iya cewa salatu zabbai da ne yadda ake wa mamaci a wajen wanda an tuno kalma ko yawa wajen wanda cewa ai mutu kwaruku alal abu da nan lalle bai kwaru to shi ne wannan wannan kalmar ya amfani ne to ki to yake shi da to kun ga mun gama da hadin matsalar zina ko Allah ya kare mu da zina Allah ya raba mu da ita ina ji abu da aka rika tawassuli cewa kada ga biya wa wani idan ka san cewa da matai lafiyayye wanda wato ba mara lafiya ba da kin yin zina da kace saboda tsoron ya Allah da yawan bukata ana da wasu da wani sosai domin ta zama kuri bala ruwan dare shawar wani yaro har yau da ga yaron na suna tuno kalmomin yana suna yi da abokan da ya gaya mutuwa ya yi zina da mata sun kuɗe kuma wai ana cewa ana zalla yana gaya abokan da wai sun kuɗe yaro ne har yau da yaro ne wannan ganin da suna hira ba sun zan ba shi ya yi zina da mata duk mutane kuma aka yi cewa sai cewa ne waje ce da tunda ya ya iya ba ayan Allah ba hausa fulani wani tabattuli yake da wannan kaga wani ana zo ya tawassuli da cewa ya ubangiji kasancewa ina mataki na tafi sabis a abai don har na je na dawo ban yi zina ba na tafi kaza kaza har na je na dawo na je karatu kaza kaza duk wannan ya tawassuli da shi ga Allah kuma ba wajen baka da lafiya ba kuma ba dan tsoron yin aiki ba ba kuma tsoron abun kunya ba cewa a ai dan ba wanda ya san ka ba za ka je ka je ka mun yi zabi ta ga wanda ba zai aure gari wallahi ba da yake da ba ina ga yawa saboda dan akwai yanki ba kowa ba ruwanka da kowa Allah ya Allah ya kare ba dan iyawan mu ba babu haddin khamri babu da yake magana akan haddin giya an arabi radiyallahu anhu qala jalada nabi sallallahu alaihi wa sallam bil khamri annabi yayi bulala in kuma muka ce giya shi ne duk kayan kaye a wani mukaddara duk kayan kaye abu da zai gudanar annabi alaihi salatu wasallam yayi bulala akan wato abu da yake gudarwa bil dalili da zangariyar da biyu wani ala don dai gangar ya da biyu da aka ɗauko aka tuttura wannan tayi wa ita wani an da takanni wani wajen na abubakar da arba'in sai na abubakar shi ma da ya zo zamanin da ya yi kula da arba'in kowa ya san dai matakan jiya ko ayoyi nawa ne suka sauka mataki mataki kafin a haramta ayoyi nawa sun sha faɗa eh wata da ya farko a kan tomitin a kan haramta kayan mai na ya kalmar gane da wani bayan wata da farko suratun gane domin saba rajin na shi ita ce ta farko sannan ta biyu sai ya kalmar gane da kamar wanne sai ta uku ya yi wa da zina wani za ta karo salata har yanzu an bar suna ja na gani har yanzu suna ja sai ta ƙarshe ya yi wani jina abu na wani abu bai zai ta ƙarshe mataki hudu ne hudu ne ya kamata a rufe mun tattauna wannan a karatun alobi to mu je zuwa ana yi bin abin da ne ga bayan lawa a dogara an kabo da sai na ga Allah ya kara mana ya tayi ma kuntu ليقيم حده على أحد فيموت أكانه يدي ban taba kasancewa na sai da haji a kan wani ba har sakamakon wannan haji ya mutu ba shi da fi mafi in zirka jin damuwa a raina in ji wa sai da ya ce illa ta yi da kan in ba ta mutu ya yi ba bisa ba shi kadai ne sai ma haji da nasiyar hadu ko da kula da ne ba da nake jin damuwa a raina ni da ina da yasa fa inna hu law bada wadaitu an gane ko yace ko kuma wato ba kuntu la lauqima hadan ala ahadin baymun ba zan taba jin damuwa ba idan na tsaya ba zan taba ba zan taba kasancewa idan na yi haji akan wani har ya mutu ba sanadiyar hadin ya mutu ba shi da fi nafsi in ji ga damuwa illa tayi wala kawai in ba san tayi ba ni da shi kadai ne mai wa haji ya mutu zan ji da mu bai ta wuce ba da wai ne ne da zan yi mata haji shi wanda ya kayan mai ya mutu shi to da da biya biya wadalika anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lam yusunna ko kai da yace saboda annabi alaihi salatu wasallam bai koyi mata wace wato tsayayyar sunna akan abin da idan mutum ya sha kayan mai zai zama kuma kamar yadda yake akan majina shi za ga gaba ɗaya a matsalar su ita haji suka gaba a bulala arba'in ko cewa arba'in zuwa kaza wasu kan kai har tamanin za ku ga duk matsalar wannan ijtihadi shi yasa har yanzu tana na ijtihadi sai dai a malikiya a sayar cewa za a yi bulala nawa tamanin ko arba'in nawa ake wa tambaye wanda ya jaji a eh ba ku taɓa ji a yi bulalar abin nan ba bulalar tamanin ake yi to shi ne wa yanzu da suke kawo wato in da in ya gada ma alƙali zai ce bayan wannan kuma a kai shi gidan gyaran hali domin ita ta haji ne ala ɗaya da ita amma sauran mazaikin za ga sun fi tsayawa a gari to shi ne zan yi sunna hudu alladhi yaqdir bihi haddan mazbutan wa la yuhaddith bihi adadan mu'ayyan ba ba da wani adadi mu'ayyani ba ko al'abari sama da gula da arba'in nan ba bayar ba domin ta yi da haji idan aka za a yanzu arba'in din za a yi sai a yi ita ba za a yi ta yi kamar yadda ake a malikiya alaikum salam a wannan kuma ai ka ga kisa akai kisa kuma da haddin sa yana yawwa an yi magana su ya kan kawai magana kisa tana nan a kisa annan su bin nasu tana nan ko bai yi na idan musulmi ne iya wannan haddin ya karkare masu jinabu eh haji za mu biya nan gaba zai gaya ma cewa idan mawane ne yanzu kadin azuwa ne ta aji to gwargwadon bulala ta aji da kuma ya ake yi ana da yiwu da rabi Allah wa anhu ta aji shi ne abin da ba ya haji ba ko har bulalan malamin makaranta ta nan Isa wani mawaki yake ya kawo wani guda uku mustafa tabi mustafa wani baitin da yake cewa la ta da nan da ala siriyan munzuri wa darbu yauta wa yabqa al-ilm wal adab adab aw yabqaw an yabqawhum fi wal ilm yarfa'u lokaci yayi wani kara da wannan baitin ke ke daular mu'addimu ma qara'u wala taktu wala katabu laulan mu'addimu ko laulan masafatu ma qara'u wala katabu sai ce laulan mu'allimu kana nasu kullihim mithl al-jimad ko kuma kibah al-jimad bila ilmin wala adad yubabbai kaji cewa la tahzanan ala al-sibyan tunzuri ku daina damuwa da yara da kan da ke wani malami ne tare da ku daina damuwa dan an da ke yaro sai ce fadaru yabra ko yabna kowace ruwa ya kai sai ce shi duka da kake gani yana karewa ko yana warkewa wani zai nuna ma bayan da yake a makaranta allo a matsayin da na ma'aiki zai nuna ma yake taba makaranta allo ne na duka an gane ko shi ne babbar ku yabra wa yabqa al-ilm wal adab yake ilimi da ladabin kuma za su zanzu shi kuma ciwo ya warke sai a zarfi yanfa'u duka yana wato yana amfanar da yaro wani ilmu ya fa'o shi kuma ilimi yana daga sai ke launar makafatu ma karatu wala kasabu ba dan tsoro da yaro yake ji ba ba zai hutu ba zai ba zai karatu ba ba me za a ga wasu iyaye sai wani da ake da dalili ke kai kan ai kan ta kaza yawo ake ba a zai da san gurin ana horo wani wani ba sai kai kan zara sai ce launar mu'allimi ba dan malami ba kana ta su kullihim gaba ɗaya mutane za su kasance shi ba aljimadi za su zama kamar tandararren abubuwa bila ilmin wala adab za su zama ba ilimi ba ladabi wannan baiti ne guda uku yana kurke ni baitin nan la ta zananna ala sibyani induri فالضرب يبرع ويبقى العلم والادب haka biya ne bari ku ga wannan baiti wannan babu sati mai zuwa sati mai zuwa wa karatu ko za a yi na arba ko ba talata ba talata in sha Allah ta'ala sai bayan sallah ce muna roƙon Allah ya kawo sarki na na kwanakin nan eh in kallewa ya ba komai ai ko da yakin hajji ne gaji ya jiro ya zo hatsewa ya zo ta da kai ba komai wani ya ba da ba ko ka za ke kai kwatanta kuma ka san cewa ba ba lai yaka ce mace yau idan haka ta ba kawai sunna annabi ne baka hugo wani lada ne musamman ba za ka samu ba hadisin ummu salama ko shaka ba ba hadisi ne mai kyau duk wani abu da za ka ji zai je ya dawo ba ruwanka da shi ina yi wa matasa nasiha kamar da suke faɗa ne ke faɗa ba iya mai aure ne yake dariya ba duba da ku dauri wanda Allah ya hore ya dariya mun yi wannan fadakarwa da yawa matasa mun san wannan da suka dau fadakarwa suna yi ai ba halin ka da dubu dari uku da Allah ka taimaka ka yi ragon dubu saba'in tamanin ya ke ka ko ba da yiwuwa ba ka raba sadaka amma da kuma ai ya haula yi tindi eh ya haula yi sirkiri tun wajen shekara da muka yi bakatarwa ya bada da shekiya yanzu da yanzu yana yi to da haka lallai wannan shi ne da da ya sa ma nake tunatarwa saboda yana amfani Allah akwai fata da su yawa su yi saboda haka muna ƙara da hankali ku zan ibada ba ta ba ta aure mace kawai yawwa dan wasu suna ɗauka sai ko wani su ba ne waye ce ma sai ka tuna ma ai sai ka raba wa mutane saboda haka a dauri ibada irin wannan baka tabbe Allah zai karba a cikin ibadun da kake yi ya gafarta ma daurewa ake Allah maka hukun sarki ya dace da akwai wani bawan Allah da ko bayan Allah haji ba an ce wai iskar mata aka yi biya da ba ka mutane mutu ce ɗan iskar nan sarkin lada ne ga sai na neman kuɗin sa a can bi an karaba wani ya zagayo ya buɗe ne ya je ba da ya to cikin yarda Allah kuma daga jiya zuwa yau har Allah ya sa wasu kawo in ba ta haji wasu bayan Allah kuma har da kanin guda ɗaya wasu kara haka ce a ta fi ce wuce ina da malami da yake zuwa daga gurin gawa duk da gurin gawa yake zuwa kan cikin da dan gurgurgur har cikin islamiyyar mu aka shiga aka dauka ta fi ce wuce wallahi amma da wannan da take ni na yi tuki kafin da ya dawo kawai sai aka daji nace annabi ai na ka shiga kai da yake mu'adin da shi dole yake ke yake shi ma shi yake nema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi tun daga gurin gawa yake ba hakika suka dauki to kaga koya shi za ka ce yawan gaya wa mutum musamman mu a nan masallaci in ce koya na ga an ga wata ba a rige wani ke bada saboda kaga wannan mai turgon da karaina ran da za a buɗe masallacin an za ta sabuwa kan aka ɗauki ran da za a buɗe to kana ganin da yanzu dubu bakwai ne dubu shida kana ganin da ki koyaya kake wa kanka kawai wani ya zuwa yanzu wai an yi da sallah an je a fito ya ce mutane ba malam kuma ba da ni yanzu a kunna janareto wai daga dan ni na ake duka ina ga ba wallahi shi ne kawai jini na ake duka da sallah asuba ma na je ba na dan ne suke suke barin amma dai ina nan da an kitar ba karatu za a yi wani ku kai tunda in babu kai ba ruwan kowa da kai to da haka ya kamata ku kai an kitar da sallah sallah ana yin a cikin nagula za su yi a cikin duhu mu ba da kwanciyar a wajen kwanciyar na yi ku kai har Allah ya gode mu sa dola dan ni ma na buga a dola yanzu wannan generation nan gaba ba za a iya ba to saboda haka ga irin wannan ne karin abin da kake jin cewa kare na ji wallahi ko kun dace yanzu wannan agogo wala da rawa da masu da kana yi da kai wannan kana ba da waya za su yi kana ba da waya za su yi wanda suka taka kurare suka kwanta banka to zai wala ji ba saboda haka wannan jini wannan bayan Allah da suka agaza irin wannan irin sadakar da na fito ke wanda ba a roƙa ba ta fi ba da sha'awa kuma Allah ya fitar da ka ga wannan abin da suka ya kayatar da ni wallahi na ji daɗi yanzu da ake gaya wallahi haka ake so eh duk da cewa ko wanda sai ka tana da shi to amma ya fi ban sha'awa cewa kai din kai ba kana cikin bashaken wani shaɗa ya fi damu da za ga ba rabu ba roƙon ka aka yi ba wani ba duk da cewa kai masallaci za a yi ba kuma kai wata wata yi ba gori ba gidan ka za a sa ba ba kaza ba ba kaza ba to shi ta ka motsa da kanka ke san yanayi ba kudu ba kana cewa sai ka ji ka daure da iyali to muna roƙon Allah ya yawaita mana ire-iren wayannan bayan Allah da suka wato kawo wannan ibada haka wasu tawo masallaci ka kai shi ba ba a zo da ana kama ka ba cewa ya za a yi a bara bara dan yi wannan bara tana kula da shi ba bara bara ba ku gama bara kuma ku tara ɗari bakwai ina gaya ba yawwa ko ɗari hudu da abu saboda haka ka ga irin wannan ya fi komai Allah mu ku sarki ya yawaita mana yi duk masu tambayi babu hali Allah ya hore mu waɗanda suke yi kuma kada Allah ya gajiyar mana muna roƙon Allah da suna yin kyawawa da komai da madaukaka waɗanda suke mana biya da doni na alkhairi Allah ka biya mu da marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya muna roƙon Allah da suna yin kyawawa da komai da madaukaka wayannan kwanaki gwada gurai masu albarka Allah ka ɗauki sarki ka ba mu yin ganyuwa biyayya a cikin Allah ka samu na cikin waɗanda za ka yi farin ciki da su ka yanda wasu muna roƙon Allah da suna yin kyawawa iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka riga su salama masu rai kuma Allah ya kara musu tsawon kwana ne amfani muna roƙon Allah da suna yin kyawawa mu da don Allah ka dora ta hanya mu da yake a kasar mu Allah ka dora ta da lafiya ta da rayuwa da kuncin rayuwa da yake ba wani Allah ka yaye abin da ba za su iya ba Allah ka iya mu waɗanda suka ga aure a gaba da waɗanda aure su ko a gaba da su galama akwai waɗanda za su aure da ƴaƴa maza wasu mata muna roƙon Allah mu da kuncin gaskiya ba wata Allah ya hore muna roƙon Allah da suna yin kyawawa da ko muna roƙon Allah ka iya mu اللهم اعنا في اولادنا واصلح ائمتنا ولا تهمنا واجعل ولايتنا في من خلقك وتقاك وتبع عبادك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. kamar yadda muka muka ba da sanarwa cewa gobe za mu yi wani littafin mu na alwaji insha Allah ta'ala muna so yi tawakkali da kwanakin yin wanda albarkari za mu kamata muna so karatu da ya rage za mu ɗauke shekarar mu shida muna da insha Allah ta'ala za mu ɗauke shi a gobe idan Allah ya sa kuma an ta ruwa to ji mu zaki ba domin ji ba mu da a wani kara wannan shi ne sanarwar da yake so koya in dai ruwa ya haɗa tsadin to za mu yi shi a lafi insha Allah ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم